أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذاك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan wuri mai albarka masallacin kofar gidan mai girma sarkin dambai yau 23 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda ya zo daidai da 24 ga watan hudu 2022 gregorian calendar bayan da allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani a wadda sura surati yunus inda jama'a suka kashi biyu cewa akwai wayanda suka yi imani da alkur'ani akwai kuma wayanda ba su yi imani da alkur'ani ba sannan allah maɗaukakin sarki mai tantancewa tsakaninsu ne sannan zai yi sakamako da ya dace ga masu barna to sai ya ci gaba da ce mana bismillahir rahmanir rahim wa in kazzabuka fa qulli amali tunda an ce akwai wanda suka yadda akwai wanda ba su yadda ba automatically wanda ba su yadda nan ba za su ce ƙarya ne idan suka ce ƙarya ne a ɗabi'ance shi wanda yake isar da saƙon hankalinsa dole zai tashi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da alkur'ani a bisa ƙarshen yaƙininsa shine gaskiya babu gaskiya da tafi shi wani kuma ya ce ƙarya ne bai yadda ba dole hankalinsa zai tashi duk da haka sai Allah maɗaukaki sarki sai kwantar masa da hankalinsa yake ce musu in dai sun karyata ka kenan mala za su karyata ka kenan to ga maganin al'amarin shine ko kulli amali ka ce musu shikenan ba matsala ni aiki na nawa ne don haka zan ci gaba da aiki na akan yadda na saba walakum amalukum kuma kuma aikin ku naku ne ku je ku ci gaba da yi a yanda wato kenan kuka saba yin sa ana antum bari'una mimma a'mal ku da abin da zan aikata kun yi haihata haihata ba ku ba abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'maluna ni ma kuma ba ni babu abin da kuke aikatawa don ba zan taba yin naku ba kamar yadda kuma ba za ku yi nawa ba kamar yadda ce lakum din lakum dinukum waliya dini addinin ku naku nima addini na nawa babban abin sha'awa cikin wannan ayan shine idan mutum yana kan gaskiya to baya la'akari da waye ya zo ya bi shi ko ya jira wani dan ya zo ya bi shi sai a tafi kawai inda ya sa gabansa zai ci gaba da aikinsa bai kamata a ce lokacin da kake kan gaskiya akan wani al'amari ko na addini ko na duniya ya zama kana jiran wai sai da wani sai ku tafi tare ba awa sai ka cigaba da tafiyar ka wanda yake bukatar tafiya ya zo ya same ka sai a cigaba da tafiya wanda ya ga dama ya tsaya a wani gurin kai dai ka cigaba da tafiya kai dai ka cigaba da tafiya abin da ake so kai dai gaba dai gaba dai gaba dai gaba dai ma dama abin da kake a kansa wato kenan shine gaskiya wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake trainer din Annabi sallallahu alaihi wasallam oh ba za su yi imani ba to ina ruwanka je su je su cigaba da aiki kai dai cigaba da naka aikin mana ko antum bari'una min ma'amal ba ku babu abin da nake aikatawa kar ku yi din amma ni ba zan fasa ba wa ana bari'un min ma ta'maluna ni ma ba ni babu abin da kuke aikatawa ko ba zan fasa yin nawa ba wannan yana daga cikin abubuwan da suke sa dan adam ya ci nasara a rayuwa abin da ya sa a gaban su hatta ko sana'a ne ko harkar noma ne ko harkar abubuwa na rayuwa ko ma wani iri ne za a yi tafi ko kuma aikin alkhairi ne akwai yakini akan wannan ka jira wai sai wani da wani da wani sun zo su a to ai kuma kana setin kanka baya kawai sai ka tafi ka je ka ci gaba ba za ka jira wane ba in wane ya ga dama ya yi idan bai ga dama ba shikenan kai kuma sai ka ci gaba da wato kenan abin da kar ya zama dalilin sa ya zama sai ko a gare ka to mu je malam
wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun Allah madaukaki zai ce wa minhum daga cikin su akwai mai sami'una ilaika wanda zai zo shi ya saurara ya ji abin da kake faɗa zai zo ya saurara ya ji abin da kake faɗa ya ji abin da kake faɗan amma ba zai yadda ba afa anta tusmi'u summa yanzu kai Muhammad kana ga zaka iya ji yadda kurma walau kanu la yaqilun ko da bai halinkalci me ake wato kenan kokarin koyar da shi ba kenan ma'ana ba za ka iya ba yawa zai ji amma ji ba na fahimta ba ko ba zai ya ji kamar bai ji ba sau da yadda kamar yadda bahaushe yake cewa jin sa shi ne kamar a zuba mai koko ne a bayan kwarya idan kana ganin zai zauna saboda haka wani mutum ya zama wato kenan kurma ba zai ji magana ba saboda haka kana tsammanin zaka iya ji da shi abin sha'awa cikin wannan ayan shine cewa da shirya a hannun Allah madaukakin sarki take idan Allah bai ji yadda mutum mutum zai ji ba ta haka kamar wannan aya har yanzu tana tabbatar mana da abin da ake kira alqada'u wal qadar sabanin abin da kadariya da jabariya suka tafi a kansa cewa kowa a lamarinsa a hannunsa yake babu ruwan Allah a cikin lamarinsa in kai abu mai kyau kai ne kai in ba kai mai kyau ba kai ne ba kai ba kawai ba ruwan abin nan a akwai kaddara ta kai shiga Allah madaukakin sarki ce Annabi sallallahu alaihi wasallam baraka iya jiyar da innaka la innaka minanne la tusu la tusu la tusmi al mauta wa la tusmi summa addu'a idan mutum ya riga ya mutu ya Muhammadu ba ka iya jiyar da shi ba idan kuma mutum kurma ne ba za ka iya kira shi ya ji ba wa la tusmi summa addu'a idan wala mudbiri to saboda haka hakan nan lamarin yake wa minhum wa minhum man yanzuru ilayk afa anta tahdi al-umya walau kanu la yubsirun Allah madaukaki sarki ce wa minhum har yanzu daga cikin su su mutanen makka kenan mutanen makka kenan akwai man yanzuru ilayk wanda yake kallon ka zai zo zo ya ganka ya ga abin da kake yi amma ganin bai da amfani a gare shi saboda ba zai ga gaskiyar ba Allah maɗaukake sarki a dalilin jayayyarsa da ƙin gaskiyarsa Allah ya yi ke ganin nasa don haka ba zai gani gaskiya ba kwata-kwata ba zai ga gaskiya ba afa anta yanzu shin kai Muhammad kana ga ta hadil umiya za ka iya shiryar da makaho walau kanu la yusiruna ko da baya kallo makaho za ka iya shiryar da shi ba za ka iya shiryar da shi ba ma'ana kenan Allah maɗaukakin sarki shine zai iya shiryar da shi kamar yadda ba za ka iya jiyar da kurma ba Allah zai iya jiyar da shi haka ma ba za ka iya shiryar da makafu ba Allah zai shiryar da shi don haka shiriya a hannun Allah maɗaukakin sarki take a cikin hadisin kudisi Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku ƴaƴan adam da ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljannun ku gaba ɗaya ko ya ce duk gaba ɗayan ku matattu ne kullukum dhalluna illa man hadaytuhu dukkan ku matattu ne sai dai wanda na shirye da shi da haka yace fastahadu ni ahadikum ku nemi shirya a gare ni zan shirye da ku da haka idan mutum yana neman shirya nemi ta kai tsaye a gurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki wato kenan zai shirye da shi akan wannan to mu je malam inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a ولكن الناس أنفسهم يظلمون to abin la'akari anan shine ayoyi guda biyu da muka karanta a baya ɗaya sun nuna cewa idan Allah bai jiyar da mutum ba ba zai ji ba ta biyun ta nuna cewa idan Allah bai sa mutum zai gani ba to ba zai gani ba kenan yanzu yadda abin da yake dagula kwakwalwar yan kadariya da jabariya shine cewa kenan yanzu tunda Allah ne ya rufe idon su ba sa gani kure ya yanke kunnan su ba sa ji kenan yanzu kaga Allah madaukakin shi ya batar da su dan haka kenan Allah ne zalunce su akan wannan sai Allah madaukakin sai ce a ba haka wani inna Allah la yuzlimu nasa shay'an Allah baya zalunta mutane akan komai dan haka da ba su jin ba su suka ja rashin jin a kansu da ba su gani din ba su suka ja rashin ganin a kansu Allah madaukakin sarki ya yi musu mu'amala irin mu'amala ta dace da su saboda shi allamul guyubi ne kafin abu ya faru ma Allah ya san yadda zai faru alima ma sai ya kunu wa kaifa ma sai ya kunu Allah ya san abin da zai faru a gaba ya san kuma yadda abin da riga ya faru don haka wannan yimkewan idon da kunnan based on abin da su suka dauka a cikin zuciyarsu na aki da su ne shi yasa haka da wato kenan ta riga ta same su don haka Allah madaukakin sarki bai zalunce su mu kar ku manta cewa shi Allah madaukakin sarki komai nasa ne saboda ka yanda ya ga dama zai iya sarrafa komai nasa zai iya yanzu kai ne ka tafi kudi mai yawa ka je ka samu fili mai kyau ka je ka gina gida ka kashe miliyoyi gidanka ne kawai gidanka ba ran da kace gidan nan bai mun ba za ka rushe shi ka je ka dauko laborers zo suna rushe shi gida yace ka zalunce ni ka zalunce ni me yasa za ka zo ka rushe ni gashi ka gina ni mai kyau kaza kaza kaza a to shi fa ni fa na gina ka saboda haka mu duka halittar Allah madaukakin sarki ne duk yadda ya ga dama ya sarrafa mu a bisa babin adalci yake mana saboda wannan gidan da ka rushe dina ai gidanka ne ba abin da ka cuci gidan da shi ka rushe shi gaba daya ko mu gana ana irin wannan ba nawa ma ake irin wannan ko oh to mutane za su yin haka ba ce sun zalunci gida ba sai Allah madaukakin sarki ne za a ce ya zalunci mutane inna Allah la yuzlimu nasa shay'an Allah baya zaluntar mutane a kowane irin abu walakin nan nasa amma sai dai su mutane yazlimuna anfusahum su ne suke zaluntan kawukansu su suke zaluntan kansu to da ka kome kaga ya faru da su Allah yake cewa ma asabakum min musibatin wa bima kasabat aydikum duk abin da kaga ya same ku na musiba to saboda abin nan ai ayyuke ganin mutum ya zama ba zai ga gaskiya ba ai wani ba karin musiba bane ayyuke kunnan sa ya zama ba zai ji gaskiya ba baya sauraron ta baya bukatun ta baya kaunar ta ai wani ba karin musiba bane ko to wannan din da kaga ya same shi to bima kasabat aydikum saboda abin da kuka ruruta ne a hannunku abin da kuka aikata ne sakamakon ayyukanku ne duk da haka waya ku an kasir Allah yana yafi abubuwa wato kenan a da yawan gaske to mu je malam ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهر يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين الله مدوكاكي سركي ويوم يحشرهم كودا حشرهم كتنا ranan da kuma za mu tashe su ka Allah mai albasu kaman kai kace ba su zauna a gidan duniyan nan ba illa satan face awa daya kenan wannan tana nuna cewa akwai ran da za ta da mutane don haka yana daga cikin akida ta ahlus sunnati wal jamaa yadda da cewa za a yi tashin alkiyama yadda da cewa za a tashi mutane don su mutanen maka a wani lokacin ba su yadda ma za a yi tashin alkiyama ba saboda haka zaka ga mutum zai je dauko kashi tsohon kashi wanda ya shekaru da abin nan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yuhi al-izama wa hiya ramim wannan kana nufin wai za a tashe shi wannan kashin bayan ya riddige waye sai tashe shi sace ka gaya musu yuhi allazi an shaha awwala marratin wanda ya kashin da farko shi zai sake rayar da shi wa bi kulli shay'in alim eh wa bi kulli kalkin alim Allah ya san kowa duk abin da ya halitta ya sani dan haka shi din dai da yin da farkon shine kuma yanzu zai sake wato kenan a maimaita wannan don haka Allah madaukaki zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam tuna musu ranan da za mu tashe su za su sha mamaki a duniya an samu kudi ana kafafa ba an samu mulki ana fagafafa ko an samu lafiya ana abin da aka ga dama ko Allah baka kyau Allah baka ko dabara ko hikima ko wani abin nan da sauransu ana kafafa ko to yanzu an zo lahira duk rayuwar da kai a duniyar na akan rashin gaskiya sai ka ganta ashe ɗayar kankanuwar rayuwa ce ka Allah melbisu illa sa'atan in an tambaye su kamar wato kenan ba su rayu a duniyar na maface awa ɗaya in an ce sa'a awa daya ko kuma sa'a dan wani lokaci dan wani lokaci saboda ka abinda za su gani kenan kwata kwata aka tambayi uzairu aka ce menene kam labista yace labista yawan abu ba ta yau aka ce a'a labista mai ata'a shekarar sa dari a kwance shekarar ga nawa nan gurin yace a'a hawa ini daya yan ashabul kafi sun yi shekara nawa wala bi sun fi kafi salatu mai ta zinina wasdadu tisa shekara ɗari uku suka yi a gregorian calendar ɗari uku da tara a luna calendar ko amma da aka tare sai suka ce me labista yawman aw ba'da yau kwana ɗaya muka yi ko kuma yini ɗaya ko kuma yini ɗaya so da haka haka ma ranar tashin alkiyama ya tashi mutane an zo da zaran mutum ya ga abubuwan da suke gabansa zai ga ashe a rayuwar duniyar din nan bai rayu bane face wato kenan dan lokaci dan kankani barhatan min zaman ko sa'atan min nahari dan wani lokaci ne na yini yayi ba ma irin ne gaba ɗaya ba to a wannan lokacin Allah madaukaki sarki ce ya ta'arafu na bainahum za su nuna sanayya a tsakaninsu sanayya tsakaninsu wannan an ce za su gan shi kamar awa daya in an hada shi da in relation to abinda za su fuskanta a gaba tunda rayuwar a gaba har abadan abadin ne ko ba ta da iyaka to dan wanda suka zauna din shine zai zama kamar sa'atan min nahari to sannan za a samu ta'aruf tsakanin mutane ta'aruf din shine wannan zai ga wannan ya san wannan wannan zai ga wannan kowa zai san juna sadaka dan an tashi tashi alkiyama zan gan kan sai da ka zaka ga ka sai da ni wannan zai ga wannan zai ga wannan shine ake kiran sa at-ta'aruf amma ta'aruf din nan fa kar ku manta zai faru a iyaka dan wannan lokacin ne idan wato kenan aka danna kasa kuma aka fara hisabi babu maganar ta'aruf babu maganar da zarin kowa ya kama gabansa to wani bai san wani ba babu kuma sanayya ko guda daya ya firru na mar'ubin akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhu yawma idhin sha'nu yughnihi kada ka ba mu magana ta'aruf amma farko farkon tashin nan ya ta'arufu na bainahum za a yi ta'aruf za a nuna sanayya wannan ya gane wannan wannan ya gane wannan kuma ma malaman tafsiri suka ce ta'aruf din da za a yi a wannan lokacin ma nau'i ne na azaba a gare su nau'i ne ga zaba a gaursu saboda za ka ga mutumin kirki za ka sai da shi mutumin kirki ne ka ga kama hanyar aljanna ya tafi aljanna kai kuma ka yi wuta yanzu mai sanayyar amfani mai ta yi kaga wanda doliyo aka maka ga aljanna kana gani an kama hanyar ta kai kuma ba za ka iya tafiya zuwa gare ta ba ta haka ashe kenan wannan ta'aruf din shi ma nau'i na dandoliyo ne da aka yi musu to kamar mutumin ne da mutum da yake bukatar ruwa da kin ruwa ka kawo ruwa ka aje masa a gabansa sai ka nuna masa ya sha rai zai sha din nan sai ka zubar da ruwa kaga wato kenan ka masa dandoliyo kuma wannan din wato kenan ta kai ci ne hausawa suna cewa wai ka zo mu ci abinci ya fi abincin ma daɗi hankalinka a tashi ayyun wa wani ce maka a wani a zo mu ci abinci mana daɗin da zaka ji har ya fi in ka zauna ka ci abincin tukunna to yanzu kuma ga ruwan suna ga za su sha an tankwabar da shi to wannan ya fi ta abin nan don haka ta'aruf din da ake magana a nan gurin ta'aruf ne mai matsala duk da haka kuma in an wuce gaba kaɗan to babu ma maganar ta'aro karkasirar lalina ka zabu ya ka illahi duk wanda suka karyata cewa za a haɗu da allah ranar lahira wani mutane hakika sun yi hasara hakika sun yi hasara wanda ba su yadda cewa za a haɗu da allah ba allah madaukakin sarki zai yi sakamako a mutane ranar tashin alkiyama wani mutane sun yi hasara wannan kuma zai iya zama kaulan zai iya zama fi'lan kaulan su faɗa a baki ba mu yadda da tashin alkiyama ba fi'ilan kuma shine a gansu a duniya ba sa aikata aikin da zai kai su wato kenan tsira ranar tashin alkiyama eh na yadda da tashin alkiyama ko amma kuma ba a ganka ka kama hanyar aikin aikin alkhairin ba kuma kowace tsiya da kai ake yi kuma ka ce ka yadda za a tashin alkiyama wallahi wanda zai yadda da tashin alkiyama ba za ka gan shi a cikin wasu abubuwan ba saboda ka duk wanda suka kare ta saduwa da Allah madaukakin sarki yace hasara ne sun hadu da hasara ba ma kanu mutajina kuma wala ba su kasance za su shirya ba don ba su dauki hanyar shirya din ba hanyar shirya shine a ganka tun da wuri man kafa ko adlaja wa man adlaja balagal manzila duk wanda ya ji tsoron makara zai sammako ba za mu don abu na ba to zaka ga ya sammako wanda ya samu kokowa zai kai inda ake so akan lokaci wanda ya makara fa a sai so ran da abin nan sai sai ran da za a fafe gora ran da za a tafi su sai ka fafe gora shikenan ka je ka kama kifi ka zuwa ciki kan da zaman daci kifin naka zai ciwo ne ba zai ciwo ko kuma ka zuba nonon ka ciki ran da za a yi tafiya ka fafe gora ai zamu tana tana da nono saboda zamu sha a hanya yanzu ka fafe gora yanzu ka zuba nonon a ciki ba shawa dai ka gani zai shawo wallahi ba zai shawo ba ba zai shawo ba don haka Allah ce wa ma kanu muhtadin wallahi ba su kasancewa cikin za su shirya kan hanya ba to mu je malam wa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum fa ilayna marji'uhum thumma allahu shahidun ala ma yaf'alun Allah madaukakin sarki ce ya Muhammad kai ma nuriyan naka wallahi inda a ce za mu nuna maka ba a lallabe na idahun wani ɗan kaɗan daga cikin abin da muka musu tanadi ba sun ki gaskiya ba mun tanada musu matsala da a ce za a nuna maka ɗan kaɗan daga cikin abin da muka nuna musu a wani tawafiyan naka ko kuma mu karɓi ranka ka je ka gani ba ma ɗan kaɗan maka ga ainihin bala'in da aka tanada musu wai ma'anansa jawabin wannan shine la ra'aita amran hazi'an lara'aita amran fazi'an da kaga al'amari na tashin hankali sai aka bar jawabin wato kenan aka bar shi mai hankali kukan kurciya jawabi ne mai hankali sai ya gane ai wallahi ya muhammad da za mu dan guduro wani kaɗan daga cikin abin da muka tana dama wa'annan mutane masu kare ta ranar lahirar nan ka gani da ka sha mamaki ko ko mu dauke ka mu kai ka har can din ka je ka ga gaba ɗaya ma abin da aka tana da musu ai wallahi da kaga aiki da da kaga wato ganin firgici a ciki da kaga abin da tashin hankali ba su san wannan ba ko Allah yake ce ya ce to fa ilaina marjiwan duk da haka ya kamata san cewa makoman su zuwa gare mu ne ta yadda dan adam ba shi da dabara kenan duk abin da ya zai mutu in ya mutu kuma gurin Allah zai koma eh yanda ka ganka a duniya ka tsinci kanka haka wata ran zaka tsinci kanka baka cikin ta babu da da a ce akwai dabaran dan adam zai yi ya dan buya a wani guri to da sai abin da ya ga dama ko amma ilaina marji'un makoman su zuwa gare mu ne summa Allahu shahidun sannan Allah da kansa shine zai zama shaida alama ya faluna akan wato kenan abin da suka suke aikatawa Allah ya kasa shaidu da yawa kasan da kake takawa za ta ba da shaida a kanka ranar tashi alkiyama idza zilzilat al-ard zilzalaha wa akhrajat al-ard athqar wa akhrajat al-ard athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha to akhbaraha nan za ta faɗi duk abin da kai ne da kai ne al-yawma naqtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum shaidan da kafafunka za su yi dinnan akan abin da ka aikata ne sannan Allah madaukakin yake ce wa inna alaikum lahafidin kiraman katibi wannan mala'ikun duka suna abin sannan ga shi ce inna rusulana yaktubuna matan kuruna duk abin da kuke manzanni mu suna rubutawa duk abin da kuke don haka Allah madaukakin sarki ya sa kamera ta ko ina duk ana videotaping din abin da kuke gaba ɗayan su kuma za a kawo Allah madaukakin sarki don haka Allah madaukakin sarki zai ce ga shaida akan abin nan dan adam zai yi musu za a dauko kuma tunda ya tabbatar wuta zai shiga a gaban Allah zai yi musu Allah maɗaukaki zai ce musu gashe do in an kawo an yi display shi kenan ba shi kenan magana ta riga ta mutu ba don haka Allah kita ba zai zalunci kowa ba la zulmal yau ba zalunci a wannan rana saboda haka Allahu shahidun ala ma yafaluna Allah shi shaida ne akan abin da kuma duk yana ce ba su ba su a ce kasar ba za ta yi shaida ba a ce mala'ikun ba za su yi shaida ba a ce manzannin ba za su yi ba waye ba zai yi shaida ba ai Allah madaukakin sarki babu abin da ya buya masa ko ya san komai yawwa la ya zubu anhu mai misali da rashin ko ko da kwayan zara babu abin da zai abin zai kau daga bari ilimin Allah madauki to mu je li kulli li kulli ummatin rasul wa idza jaa rasulun qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun a ranar lahira idan an tara mu li kulli ummatin rasulun kowace al'umma tana da manzanta don haka manzanta ne za a zo da shi ya zama wata kina shaida a kansu ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ke faɗa ma wannan al'umma din wa yakuna rasul alaikum shahidan manzon Allah madaukakin sarki zai zama shaida akan kuranin dajjal kowane annabi zai zo shi ya shaida akan al'ummarsa shaidan da za su yi shine za su ce sun isar da sako wannan zai ce ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasatu lakum walakin la tuhibbuna nasihin wannan ma yazo ya fada Allah madaukakin sarki na isar musu da sako za a tambayi kowane annabi ka isar da sako zai ce na isar da sako don haka annabi da ya zo bayansa zai ba da shaida a kansa annabi da ya zo bayansa zai ba da shaida a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah ya ce shi zai zama shaida a kanmu da ta kunu shahada ala nas wa yakunu rasul alaikum shahidan ko yawwa in an tambayi annabi nuhu ina hujjar ka ka isar da ka isar da sako na isar da sako kai ya isar muku zaka ce wallahi bai zama ja ana min bashirin wala nadhirin ba wani mai gargadi da ya zo mana ba wani mai wa'azi sam ƙarya ne ba abin nan ba kai nuhu kana da shaida cewa al'ummar annabi muhammadu ku ku ne masu shaidan sa eh mu ne tare ku rayu a ai mun karanta alqur'ani inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka kun mun shaida yayi kala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ani budullah ko to mun zama shaida akan sauran al'ummomi mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama shaida kuma sai yasa ya tabbatar mana da shaidan tun yana duniya ajinsa na ban kwana ya ce Allah zai tambaye ku a kaina ne Muhammadu na isar muku da sako ko ban isar ce ala hal ballaktu jama'a na isar muku da sako suka ce ka isar da sako yace Allahumma shahad Allah ka zama shaida ya sake cewa Allah zai tambaye ku a kaina ni Muhammadu ko na isar muku da sako ko ban isa ba jama'a na isar da sako suka ce ka isar wallahi yace Allah ka zama shaida sai da aka yi haka sau uku don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wata gidan shaida zaka kowace al'umma za a kawo shaida a kanta shine kuma manzanta fa idza jaa rasuluhum lokacin da manzan nasu ya iso ya musu shaida ko diya bainahum a lokacin da za a yi hukunci a tsakanin su to ga manzon su yazo ya zama shaida ya faɗi sako ya isar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi shaida cewa eh ya isar to shikenan wato an ga muku gaskiya kenan baku dauka ba ko to ga hukuncin ku shikenan sai a declare sai a sentence din su to wutan jahannama kuma shaidan da za a yi ku daban bilkis za a yi hukunci da adalci wala yuzlamuna babu wanda zai zalunce su Allah madaukakin sarki ba zai zalunce da yake la zulmal yau yau babu maganar zalunci za haka za a hukunta su da abin da suka aikata ne Allah madaukakin sarki ka shirye da mu to mu je Allah ramma wa yaquluna mati hadha alwa'du in kuntum sadiqin to kuna ce mana haka ne za a yi tashi alkiyama za a yi shaida za a yi wane ne to waye je ya gano wane ne ya je ya gano kuma ma mata hadal wa'adu yaushe ne wannan alkawarin abin da suke fara kenan yaushe ne ne za a yi tashi alkiyama din yaushe ne ne waye ya je ya gano kuma yaushe za a yi in kuntum sadiqina in abin da kuke faɗa wato kenan gaskiya ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa gaskiya ne za a yi tashi alkiyama ya faɗi ran da za a yi tashi alkiyama din ya faɗi ran da za a yi tashin alkiyama dai kaga kenan kamar ba su yadda da tashin alkiyamar ba ba su yadda ba su yi imani da ita ba da haka suke tuhuma yanzu tuhuma ake yi a tsile annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi bayani yaushe za a yi in dai tsakaninsa da Allah za a yi tashin alkiyama to ya faɗa musu ranar ta ita kwa ranar tashin alkiyama banda Allah ba wanda ya san la yujalli hali waqta illa huwa banda Allah ba wanda ya isa kawo ta ba wanda ya isa kawo ta ya jawo ta ya fito da ita a'a annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi aka tambaye shi yace ne za a yi tashi kiyama yace mal masulu anha bi alam min sa'il da wanda ka tambayan da kai da kake tambayan ba san wanda yafi ilimi akan wannan bai da kai baka sani ba shi ma wanda ka tambayan bai san ansar ba don haka Allah madaukakin sarki shi kadai ya san ranar da za a yi tashin alkiyama abinda ake bukata ga mumini shine yadda akwai ranar daga cikin advantages in yadda da ranar lahira shine yakan sa ka zama nagari a ruwan kasa domin tunda za ka yaka da za a je a tsike ka za a yi hisabi to ba ka yadda a kama ka da laifi ba yawwa never found wanting kar ka taba yadda a same ka da laifi to mu je malam قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله مدوك كثيرك تقول لهم كجاء موسى يا محمد لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ni Muhammadu ba zan iya mallaka wa kaina wani abin da zai cutar da ni ko abin da zai amfane ni ba zan iya wannan ba abubuwa ne wanda suke duka a suna hannun Allah madaukakin sarki idan ba zan iya yin wa kaina wani abu ba na amfani ko na cutarwa ya zan iya jawo tashin alkiyama ba aiki na ne akan wannan ba yau wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam la amliku li nafsi darran wala naf'an a cikin abubuwan da suke aikin Allah ne ake magana ba a cikin abubuwan da suke aikin dan adam ba mun fahimci wannan yawwa idan ya je sallah sallah ba za a rubuta masa lada ba bai amfani kansa ba in dan adam ya je aikin shedanci ba za a rubuta masa zunubi ba dan adam ya zalunci kansa kenan ko ya cuci kansa yawwa yanzu ka zo ka tambaye ni mai komin wannan sai na dauko na mika maka ai na tallafa maka ko kuma na ce kai mai komin kai mai komin ka tallafa mu mu a tsakanin mu zamu iya amfanar da junan mu zamu iya amfanan kanmu zamu iya cutar da kanmu zamu iya kuma cutar da junan mu ta kai dauka wuka ka soka a mutum ko ka dauki bindiga ka harbe shi bai maka komai ba ka ka cutar da shi zaka iya gida masa gida ka bashi aure ka masa komai da komai da sana'a ka ka amfanar da shi to duk waɗannan abubuwa cikin abin da 'ya'yan adam za su iya yi za ka iya kowa zai iya amfana da kowa don haka ba wannan shine mahallin shahid na wannan ayan ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya da mutane ya karantar ya yi kyauta ya yi wa'azi ya shirka ga duk wannan yana amfana da al'umma ne kamar da ke amfana da kansa mun gano wannan yana kuma kare mutane ga barin cututtuka da fada cikin hatsari da sauransu duka wannan amma cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake da fawa a kansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la amliku li nafsi darran wala naf'an don haka shi yasa ko bayan shi yanzu mutane ka ɗauki abin da yake hukuncin Allah ne ka ce ɗan adam zai yi maka to kai shine ake cewa kai shirka kai shirka abin da ba zai iya yanzu misali mutum ya mutu yana kabari ka ce wani taimake ni ba zai iya taimaka maka ba idan ka tsaya da wannan a cikin akida sai a ce kai shirka saboda aikin da kake so ya maka aiki ne wanda Allah ne kaɗai zai iya maka shi yana cikin kabari ba zai iya ba amma da lokacin da yake rai ne kace taimaka mun da kaza zai taimaka maka wannan fima yamliku kenan amma fima la yamlik to Allah madaukakin sarki shine kaɗai yake mallakan wannan za ka shi za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan tunda an ce kawo tashin alkiyama ko ya faɗi ranar da za a yi in gaskiya ne eh gaskiyar nake faɗa kan ma ni ma ban san da za a yi ta ba ni ma ba zan iya makaina wani abu akan ta ba ballantana ma wata kenan na yi ma wani illa ma sha Allah sai dai abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama yau abinda Allah ya ka ina da limit ni ba ni ne Allah ba ni bawan Allah ne kuma ni dinna umarta ta aka yi don haka ban isa na yi wa Allah madaukakin sarki kalan tsaye akan abinda ba hakkina bane likulli ummatin ajal kuma ku sani cewa kowace jama'a kowace al'umma tana da iyaka lokacinta ko lokacin da aka yanka mata shi ke yanzu zamanin sahabbai ya tafi iyaka ajalinsu ya gari zamanin tabi'ai ya tafi tabi'i tabi'i da sun tafi ko ba haka ba yanzu mu ma al'umma ne masu zaman kanmu kuma ga mu muna da rai amma kuma za mu tafi za mu tafi iyaka ajalin da aka yanka mana kowane wato kenan karni in ya zo aka wani wawan shara sai ka nemi na bayan kaf ka rasa su sai a sake sabon zubi kuma su kuma su tafi su tafi har su ma likulli ummatin ajalin kowace al'umma tana da iyaka ajalin nata iyaka ajalin da Allah madaukakin zai ya yanka mata kowane mutum yana da iyaka ka'idarsa ran da ka'idarsa yanzu yadda na akwai bayar Allah wanda ta rasu da kabanta tana tafiya ta je ziyara nan ta je ziyara nan ta je ziyara nan ta je ziyara nan babu komai amma da ta je iyaka inda ajalin ya kare a gurin shi kenan haka yi abin ya faru a yau yau din nan ta gani sau da ba za su iya tsallaka wannan gurin ba Allah ya mata rahama idza ja ajaluhum duk lokacin da ajalin su yazo fala sakiruna sa'atan wallahi ba za a jinkirta musu awa ɗaya ba wala saddimuna shi ma sa'atan ba za a gaggauta musu sa'a ba ba za a ce kai ta Allah suna ce sauran ajil ku dauke ran kawai a'a sai ta cika idan ko ta cika ba za a zo ana sauraron wani abu ba lokacin yana cika ba za a kara maka awa ɗaya ba za a kara ba za a rage ba in lokacin ya kamar ɗauke wutan nefa ne wallahi mutum ya tafi shi kenan an gama da sababi babu sababi da sababi babu sababi da nake ji an ce akwai wani mutum a can ya je ya yi sallama da wani an ce ya fito ka ya ce to bari dan futa anan ya jingina a jikin abin nan kafin wancan din ya zo su gaisa shikenan an dauke ran an dauke ran to lokaci ya riga yayi fa kam min saqimin mata min gairi illatin ko wa kam wa kam min sahihin mata min gairi illatin wa kam min saqimin ashahin min ad-dahri da yawa zaka ga mutum lafiyayye ya mutu ba tare da wani illa ba mu ana mu tunanin da yawa kuma zaka ga mara lafiya kuma yana nan bai mutum ba to wannan duka na Allah madaukakin sarki ne idan lokaci ya zo shi shikenan shi yasa aka ce idza habbat riyahuka faktanimha fa inna li kulli kulli qadifatin hubutu in iskar ka ta kada to in maza maza ka ci riba wai lokacin da iska ta kada ake cin dan kanju ko ba haka ba dawwa in ta riga ta rufe shi kenan in ta riga ta rufe shi kenan hal tantazuruna illa fakaran mansiyan aw ginan madagiyan da gaishe shi au dajjal au sa'a fa sa'atu fa sa'atu adha wa amar in kai bata lokaci baka yi aikin alkhairi ba ka lokacin ka kake ci alwaqtu ka sayf ballan taqduhu taqdahu yaqdauk lokaci kaman takwabi ne in baka sare shi ba shi sai sare ka domin duk abin da ya riga ya wuce ya riga ya wuce duk abin da ya riga ya wuce ko ba zai sake dawowa ba to saboda haka dole mutum ya nazari wato kenan akan wannan saboda la sakdimu na satan wala sakdimu la sakdimu minan da la sa'akiru na satan wala sakdimu ta wuce alarma قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون الله بارك فيك sarki ce ga gaya musu ya Muhammad ara'aytum yanzu ku bani labari kuna ga in atakum azabuhu da a ce azabar Allah za ta zo muku bayatan da daddare kuna bacci auna haran ko kuma da rana kuru-kuru kuna je kuna ganin ta kuna ganin hakan din ya faru me zai faru da ku eh ma za ya saji limin hul mujrimuna su wanda suke wato kenan masu laifin ne menene suke ga za su iya gaggauta jawo shi ko kuma rinkude shi eh ai Allah madaukaki sarki zai iya kawowa wannan kuma wannan zai iya zama a ku al'umma gaba daya zai iya zama a daidaiku ku kwatsam da daddare ajalinka ya zo ko kwaɗan da daddare fitina za ta zo ta ɗaga maka hankali ta ɗaga maka hankali ko kuma da rana kwatsam kana ji kana gani akwai wanda yana ji yana gani mata za ta zo ta bige shi ba zai iya guduwa ba za a turnike kafar wallahi ta zo ta bige shi yana gani kwalo-kwalo akwai wanda yana ji yana gani za a ɗaga bindiga yana kallo za a harbe shi kuma wallahi ba zai iya guduwa ba rana a tsaka ido ido yana gani akwai wanda za a kwantar da shi yana ji yana gani ba abin da zai iya a sauka a yanka shi da sauransu duk wanda yana iya zuwa a ɗaiɗaiku ku a mutane da daddare zai iya zuwa nawa mutane aka tsallaka gidansu aka kashe su da safa aka tsallaka basa da sauransu to duka irin waɗannan in ya zo shi to menene abin da suke ganin za su iya yi a kansa don haka ya kamata ce ɗan adam kullum yana cikin wato kinin shiri to mu malam
أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون نعم can a baya da ya ce ma za ya stajilu minhul mujrimuna ba suna ci a kawo tashin kiyama ba to yanzu kuma in mutuwar ta zo menene za su ce a kawo shi da gaggawa kuma a summa shin a lokacin ne idan ma waka idan abin ya faru amantu bi a lokacin za ku ce za ku yi imani da shi a lokacin za ku yi imani da Allah wasu na cewa wai ai mu sai yara ne samari ne bari mu more kuruciyar mu sai mun gina sai mu zama mutane kirki okay sai lokacin da mutuwa ta zo sai ka ce to yanzu bari abin za ta jira ka idan mutuwa ta zo samari nawa ne suka mutu ka baka san an ce gawil 40 gawin abadan ba wadda ya shekara tun farkon rayuwarsa har ya je shekara arba'in yana baganniya in ba Allah ne zai fa masa asiri ba baganniya zai ta yi har abada sai a lokacin da za ka ce wata gina za ka gyaru eh ko kuma sai lokacin da ka ga mala'ika da zai dauki rai a lokacin da za ka ce zan yi imani kana ganin haka tana faruwa fir'aun da ya haka ya ci nasara bai ci nasara ba bai ci nasara ba da ya ga mutuwa kwallo-kwallo ya ce na imani da Allah da 'yan bani Isra'ila suka yi imani da shi duk da shi ne Allah gaskiya ko Allah kibdawa ni ne Allah nasu da haka duk ba Allah gaskiya bane yanzu ne ma na janye na sauke rawanin nawa na 'yan bani Isra'ila na gaskiya amantu billazi amana bihi banu Isra'ila wannan Allah da 'yan bani Isra'ila suka yi imani da shi ni ma yanzu kana yarda da shi wa ana minal muslimina da ku yace annabi Musa ne wa fa'alta fa'alta kan lati fa'alta wa anta minal kafiri annabi Musa ne yace masa kafiri yanzu shi ma ya dawo ya da annabi Musa musulmi ne shi ma ya dawo sa kansa cikin musulmi Allah ya ce masa la'ana wa gada sai ta sai yanzu ko ya yi fargar jaji yawa ya yi fargar jaji a jaji sai sai sai da aka sare kansa sai ta balla ya bata to kaga amfanin me za ta yi gangan jikin ya bata kan kuma bai bata ba su kaga babu amfani kenan to sai lokacin da abin ya faru san mai zama ka amuntun bihi al'ana sai yanzu wa kad kuntum bihi tastajilun kuna gaggawa kawo tashin alkiyama to yanzu ga kiyaman ta zo ta sai yanzu ku yadda da abin da aka zo muku da shi na gaskiya a to kun makara don mu je malam thumma qila lil ladina zalamu zuqu azabal ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون idan an je laran hira ga ga tashin alkiyaman ta zo yanzu suke so su yi imani an ce ba za a karbi imani mutum da gurin ba na imani ba ne an ce ko ba za a karbi tuba tun da gurin ba na tuba ba ne sannan ba za a ba su dama su dawo duniya ba ko ballantana ma su sake yin aiki sannan kuma la yuzanu lahum fa ya'tazirun ba za a ba su baki su kawo hujja da wani uzuri da dalilin da yasa ba su bi Allah ba ballantana ma a karɓa uzurin duka an soke wannan ko a wannan tashin alkiyama ko kuma ranar lahira sun makila lillazina zalamu sannan su din da suka zalunci kansu sai a ce musu zuku azabar kuldi to yanzu za ku dandani azaba wanda take ta dawama babu abin da ya fi takaici kamar azabar dawama da a ce dan adam za a ce masa ka ɗanɗana azaba ta miliyan uku shekara shekara miliyan uku irin shekarun can ko yawa wa inna yawman inda rabbika ka alfa sanatin mai mata udun kwana daya shekara mu ta dubu anan kwana daya shekara mu ta dubu anan kwana daya a ce za ka yi sai ka yi shekara dubu ana a ce ka yi kwana daya in ka yi dubu nawa a ce ka yi wata dubu talatin ko yawa to hakan nan dubu ɗari uku da su wajen sittin a ce kayi shekara ɗaya kuma ma za ka shekara miliyan in dai za ka fito to zara ba ta kyale dai amma yanzu ba haka aka ce musu aka ce musu zuko azabal kuldi wani shi sa ibrahim adhama allah ya masa rahama in yana karanta irin wannan ayoyin baya rabuwa da wato kenan wa abinan hawaye anan dinsa kullum wa asbatar wajidu khattai abratin wadanan misilin bihari alaƙar deka saboda haka ya rame ya rame kullum hawaye aka tafi shi akar maka me yake faruwa ne me yake faruwa yace Allah da wace ubangiji na in na saba masa ya alƙawari a tole zai je daure ni ya ka rayuwata ya cancanta ne kuka akai da ban daki ba gani ga shadda a sa dan makuli a kulle ina zanna a ciki haka zan kare rayuwata ce wallahi zan yi kuka amma ba haka yace min ba a wuta yace zai saka ni kuma azabar wutar ma ce azabar kulji azaba ta dawama mun ka shiga dindindin har abada babu rana ba za ka mutu ba la yi kuza alai fa ya mutun ba za a mutu ba ba za a zai yare ba balantana mutum ya mutu kuma kullama na jidajjulu da hun baddan lahun jidadan gara hago liya zuƙul azab da zaran fatan ta sale sai a mai wata da zaran ta tabule sai a yi wata da zaran ta tabule hakan nan saboda su dandana azaba hal zauna ai ma zauna ba a sakanta muku da komai ba illa bima kuntum taksibuna sai da abinda kuka sance kuna tsorota duk abinda kuka gani a ciki aikin ku ne ko kuka aikata saboda haka kullun nan abinda kuke aikatawa to mu je malam wa yastanbi'unaka ahaqu قل وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين الله مدعوك كنت تركيتي ويستنبئونك يا محمد suna neman labari a gurinka yastanbi'u ay yadlabuna al-khabara suna neman annabu an nabai al-azim nabu ba shine labari ba yawa yasta'jilu suna neman a gaggauta yastanbi'u suna nema a basu labari ko suna tambayan ka ya rasulullah suna neman labari suna digging information suna collecting data a- a- abin nan din a a wurinka dangane da wannan alkur'ani a haƙƙun huwa shin wannan alkur'ani tsakaninka da Allah gaskiya ne shine gaskiyar da aka abin aka aiko ka da shi wani mutum ya zo guna da sarsaci ya rasulullah ya yi ya muhammadu ya ce zan tambaye ka inni sa'iluka wa mushaddidun zan tambaye ka ma zan tsananta karan kai baci zan tambaye ka wa mushaddidun zan kuma tsananta maka da Allah karkaran kai baci yace tsakaninka da Allah Allah ne ya aiko ka sai da tsakanin da Allah Allah ne ya aiko tsakaninka da Allah wannan shine littafin alkur'ani da aka ce mu ce eh tsakaninka da Allah Allah ne ya ce mi sallah lokaci biyar da da Allah nake so ka faɗa mu yace eh haka ne tabbas sai ya ce to shi ashhadu an la ilaha illallah to ka gani to su ma wayannan suna neman wato kenan bayani a haqqun huwa shin wannan littafi na alkur'anin tabbas gaskiya ne Allah madaukakin ya ce kul ka gaya musu i ba shi kenan ba tsakanin ka da Allah wannan gaskiya aka ce ka ce musu i ba shi kenan ba menene ma'anar i in ba haushe ya ce ka gani da hau- ba hausa da larabci anan sun dace ko ba wai shi ce ka tafi ka je gida ko ce i na je nike nan kullum ko ka gaya musu i wa rabbi ba ma haka ba na rantsa da ubangiji na innahu lahaqu wallahi shine gaskiya wallahi qur'anin nan gaskiya ne na rantsa da ubangiji na innahu lahaqu wannan kaga tambaya ne wanda yake a wanda leman zai iya yi wanda ba leman ba shi kuma tsayawa zai iya karanta Kur'ani ya nazarta abubuwan da suke ciki ya gano meye gaskiyar abin da yake faɗa da kuma rashin gaskiyar abin da yake faɗa research ya fara faɗi kenan ko to wannan shine zai kai shi da yawa daga cikin mustashriqun wanda suka yi dogon bincike akan alkur'ani za su bata alkur'ani suka yi landin cewa kuma sun zama musulmi saboda sun kai guraren da babu yadda za a yi a ce wannan abin ba haka yake ba kuma wanda ya kawo dinnan bai cancanci a ce shi ya kawo ba tunda bai makarantar boko ba sun duba abubuwa na hikima da lissafi da dabaru da balaga a ciki a ce wannan mutumin da bai je makarantar boko bai je islamiyya ba shi da zai kawo shi wallahi ba maganar sa bane ta Allah ne to tunda ta Allah ne wato kenan sun yarda to amma shi leman a yar bolo bolo ne tsakaninka da Allah wannan alkur'anin gaskiya ne eh gaskiya ne sai na sai tabbata tabbata masa ce kuma yi wa rabbi ni ma na rantsa da ubangiji na Allah cewa wannan alkur'ani din da muke karanta muku wallahi shine gaskiya ina hula haka sannan wa ma antum bi mu'jizina babu kuma yadda za a ku gajiyar da Allah idan ma kun zo ku nemi gaskiya ne ko kun zo ku nemi hujja ne ko kuna yadda za ku kure mu da sauransu ko yadda za ku samu dalilan da za ku zo ku yi wahayi a mutanenku to duka ne ko kuma a'a ba lahira ba yadda za a yi ku tsere wa Allah madaukakin sarki ba za ku iya gajiyar da Allah madaukakin sarki saboda haka abin da ya fi dacewa shine ku yi imani da shi to mu je malam ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به Mm.
وأصروا الندامة لما رأوا العذاب Mm.
وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون Allah madaukaki zaki ce walau anna li kulli nafsin da a ce kowace ran da zalama ta yi zalunci ai ta zalunci mutane ko ta zalunci kanta da kafirci ko da shirka ko kuma da kaba'ira da aikin sabo da sauransu duk wanda ran da ta zalunci kanta a ce kake ta mutu bata tuba ba ta mutu la'alla in shirka ne ta mutu a cikin shirka ne ko la'alla kafirci ne ta mutu a cikin kafirci ko kuma wato kenan kaba'irai ne yana musulmi amma bai tsare kansa ba to ya zalunci kansa ya mutu a cikin wannan kowace rai li kulli nafsin zalamat duk ran da ta zalunci kanta aka je ranar lahira aka kunno danja ta ga abin da zai same ta da matsalar da za ta fuskance ta da a ce wato kenan tana da mafil ardi duk abin da yake duniya nan nata ne duk abin da yake duniyan nan na dukiya nata ne wallahi lafta da bihi da ta dauka ta ba dan ta fahimci kanta a ce duk kudin bilgiyar din nan da na dangote din nata ne ta ga danjar shine tun da an yi shirka ko Allah madaukakin sarki baya yafe shirka to wuta ne oke kin mutu kafira to wuta ne oke kin mutu mai kaba'ira shiga wuta na shekaru to danjan da suka ga za su shiga nan inda a ce abin da yake ban kasa gaba ɗaya nasu ne lafta dat da ta fahimci kanta bihi da shi ta ɗauka komai da baya amma fa ka ga a duniya aka ce kawo ɗan kaɗan a yakin addini musulunci ba zai ba ba zai ba yanzu duke zai iya ɗauka ya baya da ita kaga akwai to wata kenan ba karamin danja aka hanga ba ba karamin danja aka hanga ba ko wai menene da yawaddil mujrimu la yaftadi min azabi yawma idhin bi banihi mai laifi zai fatan da a bashi dama ya dauki dan sai bar a kona a wuta shi a tsere da shi haka ta ada bai bai ba sai ce me wa sahibatihi ya dauki matarsa yace wallahi matan nan na bayar da ita ku duba irin zaman da suka yi na rayuwa da 'ya'yan da ta haifa masa da wahalar da ta masa a rayuwa zai iya bayar ta aje a kone ta shi dai tsira wa sahibati da dan uwansa kanansa wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya in dai akan shiga wuta ne zai iya bayar da shi aje a kone shi shi ya tsira ko fasiliti lati ta uwefi kai da duk danginsa wanda suke gadara su su dan uwansa ne dangin iya dangin baba duk zai taro ya bawa Allah madaukakin sarki shi ya tsirar da shi kai idan wannan bai bai man fil ad jami'an duddu mutanen da suke duk duniya ne zai bayar Allah na baka duk mutanen duniya na akone su ni da tsayar da ni sun mai jihi dan a tsayar da shi don a tsayar da shi kaga azumal amru alamar ya yi girma a ce zai iya bada duk duniya ya sacrifice din su wai fa dan personal kansa shi personal interest din sa duk a kone duniyar nan gaba daya wallahi da za suna da wannan daman za su yi za su yi to amma ba su da wannan dama din ba su da wannan daman don haka asarun nadamata sai kawai su ɓoye nadama a cikin zuciyarsu wato kenan sai kawai in suka auna suka auna suka auna gabar da yamma ko ina ya toshe babu yanda za su fita wannan wutan dole sai sai shiga ta kawai sai kuma sai nadama sai ta shiga cikin zuciya duk abin da suka yi duniya kuma sai ya biyo musu a cikin kwakwalwa shikenan sai su ɓoye wannan nadaman wata kenan a cikin zuciyarsu lamara aula azaba lokacin da aka kawo su bakin wuta za a sa su suka ga azaban nan balo-balo za su ɓoye wannan abu a cikin zuciyarsu amma a nan da Allah ya ce a sarru nadama ta fa a iyaka wannan filin ne amma da an shiga wuta fa ba maganan a sarru nadama ta walla za su fito su bada ta balo-balo za su fito su ba za su iya cinye ta kuma cikin zuciya ba amma da farkon da haka ba wasu malamai suke cewa asarun nadamatar nan yawancin shugabanni ne za su kokarin su su cije saboda kar su tona asirin su a gaban talakawa a ga rakin su amma da zarar su shiga wuta akwai raki ko ba raki eh ba za su iya daurewa ba za su yi sawawun alaina ajazina amsa barna walana min mahis in daurewar za ka yi ba za ka iya cijewa a daurewan ba idan rakin za ka yi ba za ka iya haƙuri a rakin ba babu abin da babu zama babu tsayawa Allah ka kyashe mu da shiga wannan abin ko ku diya bainahu Allah ya ce za a yi hukunci tsakanin su bilkis da adalci la wannan ranar lahira din wa la yuzlamuna ba wanda za a zalunta wata kenan a cikin su hakan nan Allah madaukakin sarki zai ba kowa sakamakon wata kenan aikin sa to mu je malam lokaci to alhamdulillah to zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah ba mu ikon aikatawa abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka gane da mu kuskuren ka ba mu ikon gyarawa me yafe mana
Assalamu alaikum ga tambayoyin da muka suka zuwa hannunmu mai tambaya na farko ina cewa da fatan malam an sha ruwa lafiya har wasu mutane ne suna tafiya a kan mashin sai suka jefar da bakin mai na jule to mun ajiye shi ya kai wata biyu a ajiye kuma su kusa dawo yanzu a tarihi sai a yi amfani da shi da sharadin sun dawo za a biya kuma Allah madaukaki take zai ba su ladan ajiyar da suka yi da kuma cikin sau da ka sai a yi amfani ba za a bashi ya lalace ba idan kuma ana ga akwai halin a cigaba da ajiye shin ba matsala sai a cigaba da ajiye shi amma in zai lalace to ba za a bar shi da lalace ba sai a amfani da shi amma ran da suka bayyana sai a biya su kimar abin da aka abin amfani da shi
wannan cewa yake assalamu alaikum da fatan ma ya sha ruwa lafiya sai na tambaya ne akan sallar nafila wai idan mutum zai yi sallar nafila ya karatun fatiha zai yi ya isa bayan da sura ana karanta sura mana ana karanta sura
na wannan yake cewa mutum ne na azumi sai ya yi barci da rana to a cikin barcin nasa ya mafarki da wannan azumin wannan rana sai ya tashi ya wanka ya ci gaba da azuminsa ba abin da ya samu azuminsa sai ya wanka saboda ya ci gaba da ibadunsa azuminsa ba abin da ya same shi na wanda yake cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce tambaya ta ita ce mutum da da ya je sallar tahajjudi masallaci cikin jama'a jam'i da kuma ya zauna a gidansa ya ta karanta alkur'ani shi shi kaɗai wanda ya fi da sallar kenan
haka ne
to kowane aikin alkhairi ne kowane aikin alkhairi ne ya zanna gidan sai na karanta alkurani yayi amma da a ce da sallar yake yi yawwa da sallar yake yi annabi sallallahu alaihi sallama ya yi amfani da hikima ya yi encourage din mu zo masallaci a yi sallah din illa iyaka bai tsananta ba saboda gudun kar a fallanta mana ita amma bayansa musamman sahabbai sai suka yi encouraging duk a fito masallaci a rika yin sallar tahajjud ko kuma sallar tarawih saboda haka da zai fito yayi a cikin jama'a din matsawan za a kiyaye hanyoyi na riya to kaga da yafi alkhairi saboda wani lokaci mun zo cikin masallacin sai kaga riyan tana nema ta shiga ciki sai ya zama maimakon mu yi shi don Allah sai wani abin amma da yi a cikin jama'a din yakan karfafa mana gwiwa kamar da sayyidina Umar ya faɗa yakan kuma farkar da mai bacci yakan kuma sa kai abin da kai kai ɗaya ba za ka iya yi ba illa ya ka kokarin da mu yi abin da ikilasi ta yadda ba za mu ɓata ladan ba da haka zai a tunani na haka ya fi alkhairi
Madalla cewa salamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya wasu suna cewa annabi ya san gaibu wasu kuma sun ce bai san gaibu ba mana gaskiyar magana ne duka gaskiya ne akwai limit din gaibin da ya sani akwai limit din gaibin da bai sani ba yawa akwai ya kayan da Allah ya sanar da shi wanda mu bai sanar da mu ba wani mu agun mu gaibi ne amma shi agun sa ba gaibi bane akwai kuma wanda Allah madaukake saki shine kadai ya sani da wannan shi ma bai sani ba to mu je
mala ya ce fatan mala ya sha ruwa lafiya tambayar ita ce mala mutum ne ya karɓi kuɗi na da damana zai yi noma idan ya yi noma zai kawo min haɗi ko kuɗi da na bashi naira dubu goma sai ya ce idan yayin da kaka zai kawo min haɗi buhu to ma lokacin da ya kawo min haɗin kuɗinsa ya fi yadda na bashi ni ne da hukuncin haɗin
ya ce zai kawo maka na fahimci tambayar kuɗi ne aka ba karɓi bashi da sharaɗin za a kawo buhu da yau idan yi noma zai kawo masa buhun haɗi to ba mamaki ko a cikin damunar ya ba da haɗin lokacin yana da buhu goma da kakan kuma ya wuce haka
a da kaka ya gaza haka kai ko
to abin da ya nuna cewa kudinsa a lokacin bai kai kudin buhun hatsin ba
o kudin da ya ba bai kai kudin buhun hatsi ba
kuma sun yi sharaɗin za a ba shi buhu
a'a sharaɗi ya kamata sharaɗin ya zama yana da ka'ida kullu sharaɗin bai safi kitabillahi ko batilun wa in kana mai ati sharaɗin sharaɗin ya zama mai kyau bashi ibada ce domin taimako ne nau'i ne na taimako idan ka ba mutum bashi ka taimake shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullu qardin yajrul manfa'ata wa huwa haram duk bashin da zai jawo maka amfani akai da ka bada bashi to wannan haramun ne saboda kana bada bashi ne dan tallafawa yanda ka tallafa kai kuma akwai hanyar da Allah madaukakin sarki zai tallafa maka akwai wanda yake yafe wa mutane bashin da ya ba su Allah ya ce na gafarta maka saboda kana taimakawa bayina sai je ku je ku mutane sai ce yaran ku je ku karban bashi a gidan wani wani ma ku karbo kaza wani ma ka wanda kuka samu da shukar wanda bashi da shi ku sarrara masa zuwa wani lokaci wani ma sai ya yafe tunda ba zai iya biya ba sai Allah madaukakin sai ce shi a gaya masa ya gafarta masa saboda wannan taimako da aka bashi matsala ce ta taimako in ka taimaka kai ma Allah zai taimake ka amma idan kai amfani da wannan damar sai kai lutin dinsa saboda shi ba shi da alternative dubu goma nan dole yana bukatan ta kace sai ya kawo buhu alhali buhu kuma a ƙarshen damunar zai kai dubu ashirin kaga ba kai adalci ba kuma wannan sharaɗin naku da kuka yi ba sharaɗi ne wanda yake abin nan ba saboda abin da ya kamata mu yi shine sharaɗin da shari'a ba za ta ki shi ba yau a bisa babu taimako idan lokacin za ka kawo min buhu idan buhu naira dubu ashirin ne ni kuma dubu goma na baka sai ka kawo min buhu sai in cika ta maka dubu abin ɗinka za ku iya yin a wannan yarjejeniyar a wannan gwargwadon dai yadda kai ka taimake shi ko baka takura masa ba kai ma Allah madaukakin sarki sai taimaka maka ba zai takura maka ba wallahu a'lam
wannan kasar da ana ne ta rubuto na'am take cewa tana tambaya akan wata jarabawa da ta shiga ciki tsakaninta da mijinta hmm suna zaman aure amma tsawon shekara guda mijinta ba ruwansa da ita hmm amma dukkan harkokinta ana abinci sutura har ma yakan sa ta aikata aikata a gida yana sa ta amma ta tambaye shi ko ta mai wani laifi ya ce babu laifi har yan uwanta ma sun zama sun yi zama da shi ya ce ba wani laifi da ta yi masa to shin tana tambaya idan ta ci gaba da zama da shi a haka ah, ba tare da yana kula da ita da hakkinta na aure ba ba laifi kuma za ta samu ladan auren da take zama da shi
to yanzu na farko abin da za mu yi sai a ja kunnansa tukuna shi ne ya ji tsoron Allah saboda idan har da ma- ma- da- da da masaniya yake yi hakika yana cutar da ita to wanda ka zalice shi kuma Allah madaukakin sarki zai rama masa wannan zalincin da ka masa kuma tun a gidan duniya saboda haka sai a ja kunnansa akan wannan idan akwai wani dalili wanda yake yafi karfin control din sai ya yi bayani ya mata bayani in Allah madaukakin sarki ya ga ya sa eh, imani a cikin zuciyarta sai ta hakuri ta shi tare da wannan eh, larurin da ya kasa mata wata nan bayani sannan kuma ita kuma idan zamanta da shi za ta tallafa masa a cikin wannan yanayin Allah madaukakin sarki ba zai hana ta ladanta na aure ba shi zaman aure ibada ne ma dama za ta iya haƙurin ta ci gaba da wannan Allah madaukakin sarki zai ba zai ba ta ladanta da yake ba ta akan wayannan abubuwa idan kuma zalunta ta yi shi kuma akwai haƙƙin sa idan kuma condition ne ya shiga wanda shi ma yana bukatan a tallafe shi to ta tsaya ta tallafe shi Allah madaukakin sarki akwai ladan da zai mata na tallafawa ita ma gwargwadon abin nan wanda man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda rufa asirin musulmi shi ma Allah madaukakin sarki zai rufa masa nasa a gidan duniya da kuma lahira
na alhamdulillah tambayoyi sun kare sai masu neman addu'o'i a